أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin tara ga watan sha ɗaya watan zulfa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara hudu. ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babun من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه wannan zai zama karatunmu na sha nawa kenan na sha hudu wannan babi na bakwai kenan ku kai
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه, رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك na'am malam yace babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayb wa nahwihima yana daga cikin shirka mutum ya sanya zobe ko wani zare ko wani abu makamancin su amma li raf'il bala'i dan wannan zoben ya dauke mishi wata cuta au daf'ihi ko ya kare shi daga wata cuta ya sanya zobe ko ya sa wani zare kaga zare su uri sun shiga ciki ake rataya ma yara a wuya an gane da su kambu da ake sawa a hannu ko guru da ake ɗaurawa a ainihin wato kogo da mara da duk wani abu da mutum zai sa na zobe ko na karfe ko na azurfa ko na zina ko na menene amma sai ya zamanto nufin shi manufar shi gurin sanya wannan abun a shine wannan zoben ko wannan zaren zai kare shi daga wata cuta da za ta tunkare shi ko kuma zai ɗauke mishi wata cuta da ke ainihin wato damun shi zai ɗauke mishi wata cuta da take damun shi shine li raf'il bala al bala'u نازل لكنه يتمنى أو يرجو رفعها رفعه yana fatan wannan zoben ko wannan abin da yasa shi zai warkar da shi daga wannan ciwon kamar yaro cadi in yana yi kashin haƙori sai a nemo wani zare a rataya mishi a wuya ko a kwankwaso ko wani abu makamancin haka ana tunanin wannan zaren shi zai warkar da shi au daf'ihi ko kuma tunkuɗe cutar ma'ana rigakafi yana ganin wannan zoben da ya sa ba wata cuta da za ta same shi ga masu ganin kasa azurfa wani ko sihiri aka yi ma wasu dai ya tsaya kan wannan zoben na azurfa to kaga wannan duka akwai kasdu mummuna karkashin haka rashin yadda da kaddarar Allah da kuma ɗaukar haƙƙin Allah ta'ala a ba ma wa wani shi wanda yake baya iya amfanar da kanshi shi karan kanshi balantana ya amfanar da wani shi domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke yaye damuwa ba wanda ya isa ya yaye damuwa in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wa qaulillahi ta'ala da faɗin Allah ta'ala kul ara'aytum ma tad'una min dunillah kace musu ku bani labari ara'aytum yani akhbiruni ko hal alam hal alimtum shin ko kun san cewa afara'aytum ko shin ko kun san cewa waɗannan abubuwan da kuke bautawa kuma bayan Allah in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durrihi shin waɗannan gumakan naku za su iya yaye mawa wa za su iya yaye min wannan cutar da Allah ya nufe ni da ita durrihi yani ad-durr alladhi asabani bihi sannan abubuwan da kuke bauta mawa koma bayan Allah kaga min dunin layi fa kowane ne kowane ne shi sawa'un salihi ne ko talifi mala'ika ne ko annabi mutum ne ko gunki duk wani abu da aka bauta mawa koma bayan Allah ya shiga ciki Allah ce ku bani labari ka ce musu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ku bani labari waɗannan abubuwan da kuka riƙa ababen bauta koma bayan Allah idan Allah ya nufe ni da wata cuta shin waɗannan gumakan suna iya yaye mini cutar da take damuna ba zai yiwu ba aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati idan Allah ya nufe ni da wata rahma wani alheri wani ci gaba su waɗannan gumakan sun isa su hana wannan rahamar ta iso gare ni kul hasbi Allah alaihi ya tawakkalin mutawakkil alaihi tawakkalin mutawakkil ce musu Allah ya ishe ni na rike Allah masu dogaro da Allah sukan dogara da shi da ka kaga wannan ayar ta nuna cewa la yamliku an-naf'a wad-darra illa Allah subhanahu wa ta'ala shine annafi'u dhar shike amfanarwa shike cutarwa karkashin abin da hikimar shi ta hukunta ya amfanar da wanda ya ga dama ya kaddari cutarwa ga wanda ya ga dama duk da shi asalin aikin Allah subhanahu wata'ala babu sharri a ciki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka ba a jingina ma Allah sharri abin zai iya zama sharri ga wanda aka jarabta da shi amma asalin hukuncin Allah alkhairi ne don in mumini ne sharrin ya same shi zai zama alkhairi gare shi idan in yi haƙuri in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lah ji manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi ka ba wanda yake mallakar amfanarwa ko cutarwa sai Allah kuma wanda Allah ya nufe shi da amfanuwa da wani abu da ci gaba da ɗaukaka ba wanda ya isa ya ƙasƙantar da shi wanda Allah ya nufe shi da sharri zai same shi ba wanda ya isa ya hana wannan sharrin ya same shi duk gatan shi shi yasa ya ce ma Abdullahi dan Abbas wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام wajaffati suhuf daga abinda Allah ya kaddara to fa wato ainihin dole ya faru da suke cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana menene maciji ana shahu to sai ya yi cara sai ya yi cara to haka nan ne in Allah ya za ka yi to kawai sai kai karka wani damu karka takura ma kanka karka yi ta shiga rudani da fargaba ba wanda ya isa ya hana ka abin da Allah ya baka ba wanda ya isa ya baka abin da Allah ya hana ka la mu'tiya lima lima mana la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana haka Allah subhanahu wa ta'ala yake shi la mu'aqiba li hukmi babu mai fito na fito da hukuncin Allah ko ya gyara hukuncin Allah ya kaddara zai faru ya ce a'a ba zai yiwu ba wanda sai mushirikan ɗan ɗariku su suke faɗin haka da ce shehunansu suna da ‘yancin da damar canza ƙaddarar Allah da shi ko abin da ya shafi ƙaddara Allah ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi laisa laka min al'amri sai ba wannan lamarin baka da kami a ciki baka da in alaika illa albalar saboda haka wajibin musulmi ya san me haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita shi da shi kar ya haɗa shi da kowa babu kara a gurin haƙoƙi na mutane kana iya ma wani kara wani haƙƙi da ya kasance na makocinka ne sai ka ɗan ɓuncina shi ga wani abokinka wannan mutane ne ɗan uwanka amma haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala duk kusancin mutum ga Allah kuma duk kusancin mutum gare ka kai bawa ba za ka karkatar da daidai da ƙwayar zarra na haƙƙin Allah ga wannan mutumin ba. duk matsayin shi duk darajar shi kuma shi ma mutumin duk darajar shi din in ya san Allah shi zai hana ka kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya fi kowa daraja to kuma sai ya fi kowa sanin girman haƙƙin Allah shi yasa duk abin da ko shi buha gare shi sai ya takata ya dakata kaga wancan da yace wato masha Allahu wa shi'ita kaga wawun ba tana fa'idantar da ko da yaushe zama tana fa'idantar da musawatu bane ba ba ko da yaushe bane ba kuma ta yiwu ma shi wannan bawan Allah ba hakan yake nufi ba amma saddan lizzari'a da tsananin kishi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga haƙƙin Allah sai ce mishi aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda duk wanda aka zo aka mai wani abu na haƙƙin Allah su gada sai aka yi mishi jingina mishi wata sifa aka yi ta sifar Allah sai yayi shiru to wannan ya zama dagutu man ubida min dunillah huwa radin bil ibada ya yadda kenan abauta mushi yana ga wanda shine zai ce abauta mushi din kuma ibnu ibnu arabi na kira din munakkar shine yake cewa qulu subhani subhani ma a'zama sha'ani daga shi yake sa su ma suna maimaita kalmomin shirka irin na su fir'auna da shi dama a gurin shi ma fir'auna mumini wa'annan batattu dole ne a fito a yaƙe su kuma a yaƙi fikirarsu da duk abin da zai iya murmusuwa zuwa ga a kai zuwa ga tunani irin nasu saka a babun tauhidi babu wani sanya babu wani laku-laku fito ka bayyana ga haƙƙin Allah sha'a man sha'awa aba man aba wala yace an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufar daga imran dan husayn imran ibn hussein bin ubaid ibn khalaf al-khuza'i ana kiran shi abu nujaid ya musulunta shekara khaybar ya rasu shekara ta 52 a kasar basra to imran dan hussein yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'a rajulan fi yadihi halaqat halqatun min min sufra nabi ya ga wani mutum sai kasance wannan mutumin akwai wani zobe na ainihin wato a tagulla a hannun shi faƙala sai ana sallama ya ce ma haji me nike gani haka ƙala minal wahina na sa ta ne saboda wato ainihin ciwo na wahina wanda wani ƙuraje ne ke sa raunin jiki daga nan suke kiransu alwahina ibn al-asir abu sa'adat a cikin annihaya ya ce alwahina irkun يأخذ في المنكب في المنكب وفي اليد كلها وكلها فيرقى منه أنا ما متر رقيا إذن وننشيو يكاماشي wasu kuma suka ce maradun ya akubu fil adud wani ciwo ne wanda damtsan mutum yake kamawa amma kuma ciwon yakan kama maza ne banda mata to da ka sai wannan mutumin ya sanya zobe da annabi ya ga zoben kasan wani lokaci zoben da ya zama an yi shi na yan gargajiya akan gane shi akwai zobe na kwalliya da ganin shi da zoben kasan dan kwalliya ya tashi wannan babu ne amma akwai zoben galibi nake ne ko zoben da daga ganin shi karasa zobe karfe ne wannan ice ne ciyawa ce wa kaga wani abu kawai ba kyan gani kila ma wari yake yi kaga daga nan zaka gane kila akwai wata manufa kaga sai annabi ya ce ma hadi ba wai yayi mamakin idan ya gan shi da zobe ba an gane ko sai ce min alwahina su kuma babu koyi ɗoyi mutanenmu ne sai ce a kawai na sani kaga ya bar kanshi cikin bata da halaka sai ce na sa ne saboda wannan ciwo wanda yake kama damtse na namiji فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فداتا فد wannan zoban domin ba abin da zai kara maka sai rauni ai jiki na rauni in ciwon ya kama mutum sai ya sanya dan ya samu sauki ya samu kwarin jiki sai annabi ya ce maza fudda shi annazu ya ce da nazu shine fudda abu da karfi ka tuge shi yanzu ka yadda ba abin da zai kara maka sai rauni فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا domin da za ka mutu wannan zoben yana jikinka ba za ka taɓa rabauta ba har abada ahmad ya fitar da shi ya ce da isnadi wanda la ba bihi babu ba'asu me kawo zancen ba'asu ko an ce man ba kawo baba ku je babu rami ya ce na fasa idan babu rami me kawo zancen rami wannan hadithi imam ahmad ya fitar da shi wato ainihin dubu sha tara da ɗari hudu da tasa'in da takwas ibn maja dubu uku da ɗari biyar da talatin da ɗaya isnadi ne mai rauni illa shi shine ainihin mubarak ibn fadalat al-adawi maula maulahu maula umar ibn khattab an ruwaito daga ibn ma'in ya wasaka shi a riwaya ta Uthman al-Darimi Uthman bin Sa'id al-Darimi daga ibn ma'in ya ce fiqan imamun nasa'i da al-juwazjani da wato ainihin asaji sun raunata shi duk da shi asaji ya ce sadukun kana sadukan musliman khiyaran ce wa kana minan mustaki wa lam yakun bil hafiz fihi da'fu duka dai an je an dawo Usman Razi ya ce huwa fawqa Rabi' ibn Subayh ya fi rabi ibn subaihin dama-dama fi ma sami'a min al-hasan amma cikin riwayar da ya jiyo daga al-hasan al-basri illa innahu yudallisu amma yana tadlis kuma ya shahara da tadlis an gane wannan ayi sai yasa ma al-hafiz yace sadukun yudallisu wa yusawwi yana yin tadlisu taswiya wanda mun san komai yahya al-qattan ya daina riwaya daga gare shi da yana yi sai ya daina riwaya daga gare shi kuma kaga yayi an'ana daga al-Hasan al-Basri ya ruwaito daga al-Hasan bil an'ana kenan yana da rauni a karan kanshi sannan kuma mudallisi ne kuma yayi an'ana wannan kada ya isa ya zamanto sababin raunin hadisi bayan wannan akwai wata illa duk da kasancewar ita sabani akai akanta shine al-Hasan al-Basri shi ya ruwaito hadisin daga Imran ibn Husayn wanda kuma riwayar al-Hasan daga Imran akwai wato ainihin cece kucen malamai kan cewa ya ji daga gare shi ko bai ji daga gare shi ba yayin da ibnu ma'in da wato ibnu al-madini afwan ibnu al-madini da ainihin yahya al-qattan sun kore wanda ibnu al-madini yace sami'tu yahya al-qattan wa qila lahu kana al-hasan yaqulu sami'tu imran ibn al-husayn kuma a wannan riwayan ma yazo cewa akhbarani imran daga ba da an'ana ba yi tunda shi ma yana ta dalisi alhassan da kuma ya ce akhbaran da yake nan yana ba da ma'anar kamar ya ji daga gare shi to sai aka tambayi ibnul madini ibnul madini yace aka tambayi yahya al-qattan malamin shi malamin su da shi da shi al-imam ahmad aka tambayi qattan cewa al-hasan yakan ce sami'tu imran ibn al-husayn to ya wannan lamari sai yace amma an siƙatin fala ba za ka taɓa ji siƙa ya ruwaito daga alhassan alhassan ya ce sami'tu imrana ba ko ya ce haddatani ko akhbarani ko wata wato abin ga siga wadda take fa'idantar da mushafaha in ka ji wani ya ruwaito daga alhassan daga imran da siga ta mushafaha ma'ana baki da baki ya ji to da'ifi ne shi wancan da ya ruwaito daga alhassan ɗin matsalar tana kan na bayan ta kamar anan mubarak ibn fudal al-adawi da'ifi ne kenan matsalar daga gare shi ne shine yayi wahami sai yace al-hasan yace akhbarani imran ibn al-husayn an fahimci wannan ko sai yace wato ainihin abinda ake nufi a kamar yanda al-hafiz sai ya karin bayani ya'ani ar-rawi an al-hasan al-basri yaqul al-hasan sami'a imrana ce laisa bi siqa alladhi yarwi hadha as-sama'a lil hasan ibn al-madini da abu hatim ar-razi suka ce lam yasma' min kenan muna da mutum uku akwai yahya al-qattan akwai ibn al-madini akwai aish waye muka ambata yanzu abu hatim abu hatim ar-razi amma ibn hajar kamar ya ya dan kore wannan magana ta ibn al-madini ibn al-madini yana cewa قال الإمام أحمد وابن معين wato ainihin zancen ibn al-madini dinnan shine abin da Ahmad da ibn Ma'in suka tafi akai idan mutum biyar sun tafi akan cewa al-Hasan bai ji daga Imran bin Husayn ba bai ji daga gare shi ba sama'i daban lukuya daban sun hadu amma zai ji daga gare shi kai tsaye sun kore da Yahya al-Qattan da ibn al-Madini da ainihin Abu Hatim al-Razi al-Imam Ahmad da ibn Ma'in amma alhakim abu abdullah ya tabbatar da sama'in alhassan daga imran kamar yadda ya faɗa cikin mustadrak ɗin shi yake cewa fa inna mashayikhana wa in ikhtalafu fi sama'il hasan عن عمران بن الحسين فإن أكثرهم على أنه سمع منه mafi yawancin malamai shi yace sun tafi akan yaji daga gare shi mustagrab juz'i na hudu safa ta 611 hakan nan al-imam al-bazzar cikin musnad din shi kamar yayi maili zuwa ga wannan ra'ayi na su Abu Hatim al-Razi domin da ya kawo riwayar al-Hasan al-Basri daga Abu Huraira da kuma al-Hasan al-Basri daga Imran sai ya kore riwaya ya kore sama'in shi daga Abu Huraira sai ya shiru akan sama'in shi daga daga imran wasu kutu alamatun riba an fahimci wannan ai musnadul bazar na tara safa ta hamsin haka wannan ra'ayi shine abinda alhafiz ibn hajar ya zaba na cewa ya ji daga gare shi الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد shi cikin malamai na saudiya shi ma ya tafi akan cewa ya ji daga gare shi da wasu malamai da dama wanda suka tafi akan wannan ra'ayi to galibi waɗanda suke cewa alhassan ya ji daga imran suna yin hujja da ire-iren waɗannan ruwayoyi wanda ya tasirihi da cewa sami'tu ko kuma akhbaran to amma kuma yahya al-qattan ya bayyana illar cewa in dai tsika ne ba zai taɓa ruwaitowa daga alhassan kuma ya ce sami'tu imrana ba an fahimci wannan ganan marwaita ɗaliban alhassan al-basri da'ifan cikinsu ne ke wannan wahamin musamman kuma in yace haddathana ko akhbarana mun taba ambato anan shi al-Hasan al-Basri yana da wani kalar wata kalar hila sai yace haddathana Imran yana nufin haddatha ahla baladina ya ba mu mutan Basra labari tunda Imran yana cikin wanda Sayyidina Umar ya tura su kasar Basra su ilmantar da mutane su karantar da su fiqh an fahimci wannan ko ala ayyati halin mubarak bin fadala kadai ya isa mu nada matsala a kan shi mu huta ko yawwa zaka da'ifi ne hadisin da wannan isnadin lakin na ma'anahu sabita sai ce wa lahu ahmad kenan an uqba ibn amir ahmad ya ruwaito daga uqba ibn amir al-juhani abu hammad wanda ya rasu kusan shekara ta 60 radiyallahu anhu wa arda marfu'an man ta'allaka tamimatan fala atamma Allah lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rata laya fala atamma Allah lahu kar Allah ya biya mai bukatun shi sai wanda ya daura laya wata bukata gare shi yana bukatar sa'a yana bukatar tsaro daga kambun baka tsaro daga baki tsaro daga sara da suka tsaro daga kaza sai ya daura laya sai yana da wata tambaya haka suke cewa to ba wata tambaya ba zai samu amsa ba fala atamma Allahu lahu kar Allah ya biya mai bukata zancen laya zamu bar shi sai karatu na gaba darasi na gaba nan ne yayi magana akan ya kawo hadisin innar ruqa wat tama'ima wat tiwala tashirku wa man ta'allaqa wada'atan shine muke zance ana duk wanda ya rataya wada'a wada'a wani abu ne suke ratayawa musamman wa dabbobi saboda wai kasu kamu daga ainu shi ma wani zare ne ake ake ratayawa fala wada'a Allahu la to kar Allah ta'ala ya kare shi daga matsalar da yake so ya samu kariya daga gare ta wa fi riwaya a wata riwaya zo man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataya laya to hakika wannan mutumi yayi shirka wancan hadisi na Imran mun ji cewa bai inganta ba duk da an samu albusiri cikin wato az-zawaid na Ibn Majah ya hassana shi amma dai wato ani hadisi ne da'ifi kamar yanda Sheikh Al-Albani ya raunata shi cikin da'ifut targhib hakan nan الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط يا ضعف شتكن تخريج ديما مسند الإمام أحمد وأن الرواية عقبة بن عامر إتما رواية تفرقو ضعيف ياتي الإمام أحمد يافتد إتا تهنير خالد ابن عبيد المعافري خالد ابن عبيد المعافري وأن شكما خالد بن عبيد المعافري مجهول ibn Hibban ne ya ambace shi cikin siqat kawo shi cikin siqat ala fa'idati fi tawfiq al-majahil juz'i na 6 safa ta 262 sannan kuma ya ruwaito daga malamin shi Mushrih ibn Ha'an al-Mu'afiri Abu Mus'ab al-Misri to shi ma Mushrih ibn Ha'an akwai ta taburza akan shi ibn Ma'inin ya wattaka shi imamu darimi ya ce laisa bi zaka ya ce wa huwa sadukun ibn hibban ya ambace shi cikin fiqat ya ce yukhti'u wa yukhalif sannan cikin majruhin sai ya ƙara kawo shi cikin kitabul majruhin juz'i na biyu safa 367 sai ya ce yarwi an uqbat ibn ibn amir ahadith manakis ko kaga wannan riwaya shi daga uqba ce riwaya shi daga uqba munkara ce la yutaba'u alaiha yakan zo da abin da ba a muta ba a shi a kai shi kadai yake infiradi da riwaya yana da rauni shi a karan kanshi kuma ya zo da mukhalafa aga akwai matsala sai ibnu hibban ya ce wasawabu fi amrihi tarku ma yanfaridu min ar-riwayat ma yanfaridu bihi min ar-riwayat abin da ke daidai cikin lamarin shi in dai riwaya shi kadai ya zo da ita a bar mai kaya shi wal i'tibaru bima wafaqa thiqati minha amma abin da ya zo da daidai da abin da tekar suka ruwaito sai a irtibari da shi ma'ana za a kawo shi cikin shawahi limamu zahabi ya wasa kashi alhafiz ya ce makabulun yani inda mutaba'a limamu alhakim ya inganta wannan hadisin shi ma zahabi ya wafaka mushi a hakan nan wato a shekul albani shi kuma ya raunata shi aka shu'aibul arna'u amma lafazi na biyu da ya kawo man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rata ya laya yayi shirka mana cikin musnad al-imami ahmad hadisi na 16969 Sheikh al-Albani ya inganta wannan lafazi cikin silsila sahiha hadisi na 492 shi akwai kissa cikin riwaya wa ga riwaya ta biyu a asali abin da ke faruwa cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasu tawaga sun zo gurin shi je wato ainihin uqba ibn amir cewa aqbala alaihi rahtun fa baya'a tis'atan wa amsaka an wahid mutum goma suka zo sai ma mutum tara mubaya'a suka karbi musulunci ɗayan kuma sai annabi ya kyale shi bai ba shi hannu ba sai musafaha ba فقال يا فقالوا يا رسول الله بايعت وتركت هذا كما كوا مسافحة تكالوان قال سيتي إن عليه تميمة أقول لا يا أجيكين شم يسانا كباشا هكا ما سيكي كويكو يا يا هكا سيكا قو قرميم يلا سيكا جني هننكا شيا شيا لا يا بريكا هذا ينجي سيكا fa'adikala ya dahu faƙaƙa'aha mutumin ya shigar da hannun shi cikin inda la ya ta ba mamaki ɓoye mata ke amma ana salama aqla'ahu Allahu alaiha Allah ya sanar da shi wane yana kumshe da laya kaga kenan ba a yin tazkiya illa ba'da tasfiya ba a yin tahliya illa ba'da takhliya mutum baya wato ainihin ya yi kwalliya da musulunci sai ya fara tsarkaka daga kafirci ya yi kwalliya da tauhidi sai ya fara tsarkaka daga shirka shi sa ce faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi ba sai an fara kafircewa dagutu sannan sai a yi sai a imani da Allah kaga ai ko ala ila illallah wa haka ne nafiyun ne thumma ithbat wan nafyu huwa at-tasfiya wa huwa at-takhliya la ilaha illallah يعني يجب أن تفرغ قلبك أن تفرغ قلبك عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى وتعظيم غير الله تعالى تعظيما يجب له سبحانه وتعالى وحده تذكباكم ثم تتحلى بعبادته وحده لا شريك له فيها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين shine cewa tafsiru hallabi yuwaddihuha cikin al'usul talata ko sai ka wannan ayar zancen annabi ibrahim to sai an yi wato wato tsarki sannan ake kwalliya sai an yi ba mutum bayan fitsarin kwance ya tashi kawai ya shafa mai sai ya wanke jikin shi ba ka faɗawa gwalin daga fitowa ka ka fesa turare suka je ka yi wanka tukunna da mutumin da ke cikin gwalalan shirka yake cikin kwatami na bid'a yake cikin wato ainihin bola ta kafirci ba zai shigo tekun musulunci ba ko ce ba zai shigo garkan musulunci ba tukun sai ya fara shiga tekun yafiya da, tuba ya wanke shi daga wannan zunuban sannan kuma sai ya shigo a sha dausayi da shi amma da sauran wannan daudar da sauran wannan kantar da wannan tsatsar ta shirka da kafirci ba zai iya jin daɗin bautar Allah cikin tauhidi ba haka da an ce ba a neman taimakon kowa sai Allah sai ya ga cewa kai subhanallahi an tsananta kai babu usulubi kai babu kaza qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum wala galibi abin da ke faruwa kenan dama can tsohon dan bid'a ne da shi duk ake wannan yawon zagayen da wannan bugun kirjin da wane ne kawai kwatsam hamasa sai yace ya shiga sunna kila ma auren wata ya nema aka hana shi ya ce to tun da haka ne ma ya koma ahli sunna kuma wai sai a ci gaba da tafiya a haka yana kumshe da bid'a shi bai karanta aqida ba bai san menene aqida ta sunna ba to haka da an ballo wani abu ya fi karfin tunanin shi sai ya ga ina wanga ya zo da kafirci ko ya zo da babban magana to don haka sai an fara tsarkaka haka annabi sai ya ƙi bashi hannu sai da ya sa hannu ya yage wannan wato ainihin laye ya tsinkata fa baya'ahu sai annabi ya mai mubaya'a wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataya laya to hakika yayi shirka bayani kan laya muka ce zai zo a gaba malan yace wal ibn abi hatim ابن أبي حاتم يا رويت أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الحنظلي التميمي شيني ابن أبي حاتم الرازي كو الرازي بابن شيني أبو حاتم سننش محمد بن إدريس سننش كما دنا الشافعي إدوانت محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ونك محمد بن إدريس الحنظلي التميمي الرازي دمروان أنغاني يكون a ɗan rayu afuwa ƙasar rayu to don haka a ibnu abi hatim wanda ya rasu ɗari uku da ishirin da bakwai shi ne yake cewa malam ya ce ibnu abi hatim ya ruwaito ta hanyar zuwa ga huzaifatu ibn yaman huzaifatu ibn yaman yaman din sunan shi husail ko asib wanda shi ma sahabi ne ya yi shahada a yakin uhud da wani musulmi ne ya kashe shi ba tare da ya lura ba ba hukuncin shi hukuncin shahidi ne a cikin shuhada'u uhud an gane ko to huzaifa sahibu sir wanda ya rasu 36 farkon khilafa ta ali ibn abi talib radiyallahu anhu aw anhu ibn abi hatim ya kawo wannan asar din a juz'i na bakwai lambar asar na 1240 cikin tafsirin shi يتي حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريم برمو كرنت اللفظ ما لنسيمك أو لفظا بيك أصل يتي ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى حذيفة يقول وأنه متمي أقول وأنه زريء هنش ليسا ويماغن للزبي فقطعه سيياجيش وتلا قوله تعالى يتنك والنزر حذيفة يسأل يتنك زرن أجكم متم سيكرن تفدن الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون da yawan mutane ba su yin imani da Allah sai sun hada da shirka ya sun hada shi da wani wanda ya hada Allah da zare sai ka ji tabewa ka bauta ma Allah tare da zare zare fa yanda lafazin ya zo mun ji isnadin zuwa ga urwa zuwa ga huzaifa yace dakhala huzaifatu ala maridin sunan huzaifa ya shiga gurin wani mara lafiya ya je duba shi fara'a fi abudihi sayra sai ga wani zari'a damtsan shi ya ɗaura shi a jikin damtsen shi faƙaɗa'ahu a winta za'ahu sai ya tsinka zaren ko kuma ya ja shi ya tsinke in maƙaƙafa zai iya ɗaukan wani abu ya sa ya yanka shi amma in ta za'ahu jin shi ya yi sai da ya tsinke in maƙal sannan sai huzaifa ya ce ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan mutane ba su yin imani da Allah fa sai sai sun hada Allah da wani sai sun yi shirka wannan shine lafazin da ya zo cikin tafsiri na ibnu abi hatim sannan ibnu abi shaiba ya ruwaito wannan asarin daga huzaifa wato ainihin cewa dakhala ala rajulin sirna huzaifa intalaka huzaifatu ila rajulin huzaifa ya shiga gurin wani mutum min nakha daga cikin kabilar nakha'iyyun kabilar su ibrahim ko wani muhammadin nakhai ya'udu hu ya je ya duba shi zaid ibn wahab da ya ruwaito daga shi ainihin wato shuzaifa sai ya ce famtalaka wan talaktu ma'ahu zaifa ya tafi na raka shi falama sa'azu da hu da ya shafa kafaɗa shi kalan ya je mai ya jiki yana shafawa sai ya jiyo kambu ko ya jiyo wani guru-guru an gane a jikin kafaɗa shi a gan kai ne sai kai musamaha sai a tun da bai da lafiya in ya mutu fa kabar shi ya mutu a shirka ba ka kyale shi haka da ya jiyo wannan zaren fara'a fiye haifan falamasahu fara'a fiye da ya taba sai ya jiyo wani zare ya duba sai ya ga zare ne a jikin shi fa a hazahu faƙaƙa'ahu ya sa ya ɗauko zaren ya tsinka shi sun makala laumitta wa haza fi adu dika ma sallaitu alaika sala da ka mutu zaren nan na jikinka ba zan ma sallah ba to ya san ba haka kawai ya sa zaren ba kenan akwai wani dalili dalilin ko shine yana tunanin wannan zare zai kare shi to anan gurin kamar yadda ala sheikh yake cewa mas'alar zare ko zobe ko wani abu ga wanda ya sanya ta ana kallon manufar shi ba da kaga mutum da wani zobe ba ka ce to shikenan mushriki ne ko ya daura wani zare ka akwai wanda kawai gayu ne ai kauraye suna daura wani zare a wuya ba wai dan yana ganin zaren zai kare shi ba ko wani abu kawai dai ya daura gayu akwai wanda kuma suke sawa ɗin don nufin wannan abin ya kare su wanda ya ɗaura wani zare a hannu ko a wuya ko a yatsan shi ya naɗa wani zare ko ya sanya wani zobe da nufin wannan zoben kai tsaye zai kare shi wannan zaren kai tsaye zai kare shi daga wata cuta da ta iya samun shi ko wadda take jikin shi wannan shirka ne baya cikin asbab da shari'a ta halatta asbab na ka sha magani wannan shari'a ta halatta maka tare da yadda cewa ba maganin zai warkar da kai ba Allah ta'ala shi zai baka lafiya ina fata an fahimci wannan kawai dai wannan sababi ne da Allah ta'ala yayi umarni da a kiyaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadawu ya ibadallah fa inna Allah ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa Allah ba wani cuta da ya saukar face ya saukar mata da maganinta to wani zai iya yiwuwa ya jahilci matsalar tadawi sai ya ɗauka zaren shi ma ya yi riko da shi a matsayin sababi ne wannan ba za ka ce mai kafiri ba amma dai ya aikata bid'a ya aikata shirme kuma wasila ce ta shirka da don in shi ya sa da wannan manufan wasu shi za su iya sawa da nufin wannan abin zai kare su kai tsaye sau da haka sai a kiyaye shi gaba ke ɗaya sauran bayanai sun zo a darasi na gaba sati mai zuwa sai mu karanta masail insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk